بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عقيدة الرازيين عند أبو محمد ibn abi hatim ya tattara mana akida ta mahaifinsa da kuma abu zur'a wannan shine darasinmu na shida a cikin jirgin darussa da muke gabatarwa a cikin wannan littafi kankani mai albarka da yake dauke da akida ta ahlus sunna as-salafiyya wannan shine darasinmu na shida kuma na ƙarshe za mu tashi ne inda malai yake cewa wa alamatul qadariyya alama ta qadariyya da muka ji tasmiyatuhum ahlus sunnati mujbira tan za ka samu su kuma suna cewa ahlus sunna mujbira wa alamatul murji'a alaman murji'a su kuma tasmiyatuhum ahlus sunnati zaka ji suna kiran ahlus sunna mukhalifa to in an sabawa kenan so komai sun saba wala qasaniyya in an masu cewa yazid wa yanqus in an qasaniyya an wan naqsu bin naqsi kamar tsare nukila eh suna yan annaqas bin naqas to haka tasmiyatuhum to nan haka murji aiki na eh wannan mukhalifa su da ma ai komai sun saba haka suke da ma da mun san su da ma su mukhalifa ne da ma su yan naqasaniya ne Allah akbar wa alabatur rafida dan shi'a suna ar-rafida alama ta rafida wanda suke zagin sahabbai ko da ahlul baiti علامة رافضة تسميتهم أهل السنة ماذا؟ نابتة وناصبة زما وسوكما suna kiran ahalus sunna na bita da kuma nasiba to wannan kuma alawa ce ta rawafid wala yalhaqu ahlus sunnati illa ismun illa ismun wahidun wa yastahilu an tajma'ahum hadhihi al-asami to tambaya wannan mana bayanin wannan gaba wala yalhaq ahla sunnati illa ismun wahida wa yastahilu an tajma'ahum hadhihi al-asami hada wadi ga kowane wadi ne yanzu yawa yawa yawa Na'am. Na'am. Dole suna ɗaya zai dole suna ɗaya zai cancance. Dole ba suna guda. Ya koru ya koru a ce mustahili ne. In ta jama'a hum hadil asami a ce duk wannan suna wai gaba ɗaya ba a ce ahlus sunna abin ya wasu ya duk suka ce ina. Da haka lail haqqu ahlus sunna bai dan faruwa ya cancanta a danganta musu wa illasmun wahid suna guda kawai amma wastahil abin da ba zai yiwu ba sam sam an ta jima'ahum hadhihi al-asami duk a rakito musu waɗannan sunan to suke sai na qala abu muhammad sai mala abu muhammad ibnu abi hatim yace sami'tu abi wa aba zur'a naji babana abu hatim da kuma abokin babana shine abu zur'a tarrazi tarraziyan ya amurani bi hujrani ahli zayd suna umarni da a ƙaurace wa wanda suke karkatattu wal bid'a a ƙaurace wa in bid'a ba ga kullum cikin bid'a yake har da mazan komai da suke komai to ka yanzu abin da malamai suke cewa ka ƙaurace wa suke karkatattu ka ƙaurace wa waɗanda suke yan bid'a kai barkaji wa yughallibani ra'ayahuma ashaddat taghlib suna kausasawa ra'ayikansu akan zama da 'yan bida'a da ashabu wanda suke wanda su samu karkacewa to suna kausasa ra'ayyukansu su biyu mafi tsananin kausasawa wayan kirani haka suna musun wadda alkutubi bin ra'ayi kawai a zo a littafi kawai a yi ta kawo ra'ayyuka fi gairi asa babu hadisi ba a danganta wannan rayukan da magabata da labaransu da hadisi marfu'ai da sauransu kawai kaga cewar kawai wala wudu'ul kutubi ne kawai bin ra'ayi suna inkarin wannan ba sa san irin wannan sun fi son kawai a cigaba da kawo ata a tara gaban na alil hadisi alihi farra'ayu lailu الحديث ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس مهنة لها أنوار وينهيان sannan kuma waɗannan iyayen nawa guda biyu suna hanawa an mujalasati ahlul kalam suna hana zama da philosophers ɗan ilmin kalam suna gargaɗi akan kada ka zauna da su su je can su kawo mara tunani wa anin nabar fi kutubil mutakallimin suna hana ka bincike a cikin kutub na ilmul kalam da wannan kwashe-kwashen nasu da wannan shigohin nasu ka shirinka wai kulani suna cewa la yuflihu sahibu kalamin abada ma'abocin ilmul kalam din nan to bai taɓa rabauta har abada wannan ba za su kai labari ba iyaka su kai kalamin su baro ka su ci mato mun tafi tabbata ke ta lalibi ka duba nan ka duba nan kaga cewa ba wata hanya ba mafita walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sallama taslima to kaga abu hatim yace qala abu muhammad abu muhammad ibnu abi hatim yace wa bihi aqulu ni ma da wannan aqida ce nake faɗa ita ce aqida ta nima aqulu bihi ni mana faɗi da wannan aƙida wala ya ce lalaka'i ya fi da wannan cikin sharhu usul itiqadi ahlus sunna da kuma abul ala da kuma ibn qudama cikin isbatul ulu haka imam nasr al maqdisi a cikin muktasar na kitabul hujja shi ma da ibn taymiya a cikin bayan talbis al jahmiya da kuma dar'u ta'abbud na kalmar akal to kaga wannan a dunkule da ce aqida ta arraziyan malam abu hatim da kuma abu zar na abin da ya kamata ga yake dalibi tafna ka haddace wannan ne na ga na ɗaya maka na haddace an shi feji hudu kuma sannan ɗalibai ma sosai yawwa a duk su galibi ba an saba jin su yawwa da haka yi kokari a haddace kuma a samu yara a samu yara wanda muhammadu ce a ta karanta musu na ansawa har su riki tun yanzu kaga su san kila ta yanzu baka masanta ba kila sai yau to ya zama su kuma ɗaliban ka yanzu tun yanzu sai a danna musu in ba ɗaliban ba kannan ka danna masu ita da su haddace a yi taji kawai a'a sosai ba kuwa sai dai kawai a jaya cewa qala al-imamu abu muhammad abdurrahman ibn abi hatim سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وإراقا ومصرا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته والقدر خير وشر من الله وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب وهم الخلفاء والراشدون المهديون وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به وأقو وقوله الحق والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والكف عما شجر بينهم وأن الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء والجنة والنار حق وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم والصراط حق والميزان الذي له والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق والحوض المكرم به نبينا حق والشفاعة حق وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة وعذاب القبر حق ومنكر ونكير حق والكرام الكاتبون حق والبعث من بعد الموت حق وأهل الكبائر في مشيئة الله لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن والله الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعته ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قيام الساعة مع الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء والحد كذلك ودفع الصدقات من الصوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين والناس مؤمنون في أحكامهم وارثهم ولا يدري ما هم عند الله فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدئ ومن قال إنه مؤمن عند الله فهو من الكاذبين ومن قال إني مؤمن بالله فهو مسيب والمرجعة مبتدعة ضلال والقدرية مبتدعة ضلال ومن أنكر منهم أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر وأن الجهمية كفار والرافضة رفضوا الإسلام والخوارج مراق ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر كفرا ينقل عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر ومن شك في كلام الله فوقف فيه شكا يقول لا أدري مخلوق أم غير مخلوق فهو جهل ومن وقف في القرآن جاهلا ألم وبدع ولم يكفر ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي قال أبو محمد سمعت أبي رضي الله عنه يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة أهل الأثر حشوية يريدون إبطال الآثار وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة نابغة وناصبة ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسامي قال أبو محمد سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيج والبدع ويغلظان رأيهما أشد التغليظ وينكران وضع الكتب الرأي في غير آثار وينهيان عن مجالسة أهل الكلام وعن النظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما قال أبو محمد وبه أقول وأنا وبه أقول وننكلان وننتي أكيدة ابن ta abu hatim da abu zar'a da kuma ɗansu shine ibnu abi hatim abu muhammad Allah ya hafa da muna to wannan shine wani na faɗa da cewar dai a yi ƙoƙari wajen muraja'a da kuma bibiyar shiro domin ya zama abin ya ƙara fita kuma ya zauna aƙida dole ce a yi karatun aƙida saboda ita ce ke raya mutum ya zama rayi amma an ce ba aƙida mutum bai san aƙida ba ta salafu to kaga zai ta lalibi ne ya rasa ma ina zaya da aka aƙida shi un muhimmin jiddan mutum ya zama ya san aƙida ta waɗannan manya-manyan malamai yanzu sai mu tafi zuwa ga littafi na hudu kenan shine aƙida ta Ismaili shi za mu karanta yanzu insha Allah yanzu sai mu ɗauko shi mu nemi taimakon Allah wasu ina Allah fi alfiya dan mariku kuma sai mu nemi taimakon Allah mu ta zuwa ga malam Ismaili dan ba mu ruwan wata aqidar insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك assalamu alaikum wa rahmatullah